أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوها أولاً ainihin wato yammaci na asabar daren lahadi dare ne na ainihin wato nawa ga wata na musulunci na'am dare na biyar ga wata ga watan ainihin wato jima'a ula hijira na da 1438 wanda shi daidai da ainihin wato 4 ga watan Fabrairu 2017 miladiyya wannan kuma shine darasinmu na ainihin wato bakwai daga cikin jeren giyar karatun littafin usulu thalatha wa adillatuha muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci wanda muke gabatarwa a wannan masallaci masjidu abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu muna nan ainihin wato mun gama al-asl al-awwal wanda a yau insha Allah ta'ala zamu shiga al-asl al-thani haka ne ko na'am mala yace al-asl al-thani tushe na biyu daga cikin tushen da malami mana maganar cewa ya zama wajibi akan kowane musulmi ya san waɗannan al'amura to mun gama da al'asul al'awwal ya zama al'aslu al'thani muwallafi littafin rahimahullahu ta'ala muhammad ibn abdulwahab yake cewa al'aslu al'thani ma'rifatu dinin islami bil adilla wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wa huwa thalath maratib الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان ما ليتي الأصل الثاني أصلي نبي دقسين أصل نن غدا أكو كو توشي غدا أكو دمالا يفدا من زاء تتونا من بياني أكن سو شيني أنهم واتو مالا زي مغانا أكي شي الأصل الثاني شيني سنن ma'rifatul dinil islami bil adilla sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai an gane dukkanin wani abu da zaka aiwatar a musulunci a aikace na ibada to kana buƙatar ka samu wani dalili da ke goyon bayan wannan abin da ainihin wato kake aikatawa kai tsaye an gane wannan ko kuma dalilan nan ana son ka tsamo su ne daga tsotsuwa guda biyu daga tsotsuwa guda nawa guda biyu na farko alƙur'ani na biyu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu na ce ingantattu ne saboda akwai na ƙarya akwai hadisai masu rauni akwai hadisai mawdu'ai akwai hadisai ainihin wato da sauransu dai munkarai da sauransu waɗanda gaba ɗaya ba a ainihin wato gina addinin musulunci jama'a kan waɗannan ainihin wato hadisai ne Allah ta'ala ya fahimtar da mu daidai to shi malam yace wa huwa listislamu lillah shi musuluncin shi za maka bayani yanzu a matsayin ka na musulmi ya za ta maka menene musulunci to gashi sai malam yace huwa listislamu lillah musuluncin nan jama'a shine ainihin wato miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki mutum ya miƙa wuya miƙa wuya irin na shari'a ta hanyar kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta an gane wannan ko shine istislamu lillahi bitawhid gaba ɗayan ka kai din nan ka ji cewa kai ba kowa bane kai din nan ka ji cewa kai kayan Allah ne kuma Allah ta'ala sai yadda ya so yayi da kai haka zaka ci gaba da gudanar da rayuwanka wannan bin musuluncin da zaka yi zaka yi ta hanyar aikata abin da aka ce maka kai da kuma kauracewa dukkanin abin da aka hane ka ga ainihin wato barin aikatawa jama'an gane wannan ko shine istislamu lillahi lillahi bitawhid ta hanyar kade ta Allah da bauta kenan jama'a har ila yau da yace maka bitawhid kenan sai da kade ta Allah mutum ke zama mene musulmi dan idan ba kade ta Allah jama'a akwai matsala imma dai mutum ya zama mushriki imma dai ya zamto wani abu kuma daban wanda ya fi mushrikin ainihin wato sharri Allah ta'ala ka kiyashe mu to shine malam ya nuna mana cewa abinda ake nufi da musulunci shine miƙa wuya ga Allah ta hanyar kaɗaita shi da bauta wal inqiyadu lahu bita'a da kuma jayuwa zuwa ga Allah din ta hanyar yi masa biyayya kaji cewa duk lokacin da Allah ta'ala yayi umarni da wani abu kaji cewa za ka aikata haka nan duk abin da kaji yayi hani gabarin aikatawa shi ma ka nisanci wannan abu haka nan duk abin da kaji manzon Allah ya ce ayi a gan kana gaba gaba wajen aikatawa haka duk abin da kaji an ce manzon Allah ya ce kada ka yi to nan ma ka nisance shi domin duk wanda yayi wa Allah da'a to yayi wa manzon Allah da'a haka nan wanda yayi manzon Allah da'a yayi wa da'a ayi wa Allah da'a an gane wannan ko qul a'tiu Allah wa a'tiu ar-rasul qul a'tiu Allah war rasula wa a'tiu Allah wa rasulahu la'allakum turhamun an gane wannan ayoyi da yawa sun zo suna bayani dangane da wajibcin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa ma atakum rasulu fakhuduhu duk abinda manzon nan ya zo muku da shi ku karba wa ma nahakum anhu duk abinda ya hane ku gabarin aikatawa fantahu wannan kuma ku hanu gabarin aikatawa me ake nufi da da'a anan ana nufin za ka yi biyayyan ne ta hanyar aikata abin da aka umarce ka da kuma nisantin dukkanin abin da aka nisance ka gabarin aikatawa an gane wannan ko domin shi da'a kullum tana cikin umarni ne an gane imma dai a ce maka yi imma dai a ce maka ka ainihin wato bane shine wal inqiyadu lahu bit ta'a da jayuwa zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a da kuma ainihin wato biyayya wal bara'atu min ash-shirki da kuma yin baran-baran da kuma ainihin wato nisantan dukkanin abin da ya zama shirka ne jama'a an gane wannan duk abin da ya zama shirka ne jama'a wajibi ne a nisanci wannan abu shine wal bara'atu min ash-shirk da kuma yin barambar ma'ana ka raba gari ba ka ba shirka shi yasa kullum muke kira tauhidi sak shirka sam an gane ku sunna sak bid'a sam babu wannan jama'a ka zama kawai kaifi daya kare ta Allah ya buta babu shirka ka zama kaifi daya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bid'a domin kullun shirka tana fada ne tauhidin Allah jama'a shirka tana fada da kare ta Allah ne ita kuma bid'a kullun tana yaƙar sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko Allah ta'ala ka daidaita mu ka daidaita mana al'amuran to ainihin wato alqur'ani jama'a ya riga ya wajabta wa dukkanin musulmi aikata wannan abin jama'a kai tsaye dole ne idan ka ji cewa kai ne kaɗai ta Allah ne ko to sai ka ji cewa ba ka babu wanda ke shirka da Allah ya mun gane wannan aiko kamar yadda ya faru annabi Ibrahim alaihi salam inda Allah ke cewa qad kanat lakum أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا فما قدوبا أنا Allah ya ce lalle kuna da kyakkyawan abin koyi game da annabi Ibrahimu alaihi salam da kuma mutanensa idh qalu liqaumihi yayin da suka ce wa mutanensu cewa inna bura'a'u minkum lalle mu dinnan mun yi baran baram da ku mun raba hanya mun raba gari ba mu ba ku mun raba hanya ba mu ba ku sannan wa mimma ta'buduna min dunillah ba mu ba abin da kuke hada Allah da shi a wurin bauta kafarna bikum mun riga mun kafircewa abin da kuke aikata wa bada bainana wa bainakum al'adawa kuma wata irin kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku wal da kuma kiyayya hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai to yin imani da Allah shi kadai ku bar shirka shine kadai zai samu dawo bi mene mahduri guda wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billahi wa rasuli don haka mumini haka suke jama'a masu kawanin juna ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum to don haka jama'a wajibi ne yayin da kake mai imani da Allah sai kai baran-baran da shirka shi yasa Allah ta'ala bayan gama kawo ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya gama kawo duk bayanan sai kun Allah sai Allah ce la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy التي تو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كذا duk wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa to wannan yayi riko da wata igiya mai kwari lam tisama laha wacce ba ta yankewa jama'a mun fahimci wannan ko yawwa to shine ma'anar wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi haka nan dole ka ji kayi baram-baram da dukkanin mushrikai daga kiristoci yahudawa maguzawa an gane wannan ko masu bautar dutse ne gumaka ne ko me suke bautawa inda ba sunan shi musulunci ba to ya zama ba ka ba su domin haka Allah ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya ku wanda suka yi imani kada ku riƙi yahudawa da kiristoci a matsayin masoya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا قوة أنس كي إيماني كدا كرئي مكيانا دا مكيانكم جاء الله عدوي وعدوكم مكيانا دا مكيانكم أنقاني تلقون إليهم بالمودة sannan ku rika nuna soyayya ma gare su kuna ba su soyayya Allah ya hana mu'minai wannan jama'a an gane wannan ko hulɗa ne ta zamanta cewa Allah bai hana ku wannan ba haka nan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya ya ku wanda suka yi imani kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku a matsayin abun wargi da a matsayin abin izgili kada ku riƙe su da su da waɗanda aka bai wa littafi gabanin ku Yahuda Kiristoci da kafirai maguzawa kada ku riƙe su a matsayin masoya jama'a ina fata an gane wannan ha Allah ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minin ku tsoraci Allah idan dai ku mu'mini ne Allah ta'ala ka shiryar da mu shine ma'anan wal bara'atu min ash-shirki wa ahli an gane wannan ko Allah ta'ala ka datar da mu sai ma ya ce wa huwa thalathu baratib to musuluncin nan jama'a gaba ɗayansa matakai ne guda uku musulunci yake da shi na farkonsu al'islam wal'iman wal'ihsan ma'ana wannan shi na biyu na musulunci da muke karantawa a nan yana da matakai guda yana matatakala guda nawa guda uku shi ne akwai al'islam akwai al'iman akwai kome ne al'ihsan an gane wannan ko? na'am kuma gaba ɗayansu jama'a shi addini an gina shakan wannan abubuwan guda uku ne an gane to a nan kuma za ka tada cewa wani ya fi wani amma kusan gaba ɗaya guda biyu a ciki ana cure su da ma'ana guda ɗaya shi ne akan ce imani ana nufin musulunci akan ce musulunci ana nufin mene imani an gane wannan ko shi yasa a wurare da yawa sai dai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina bishi ya ayyuhal ladina aslam haka ne ko sai dai ya ayyuhal ladina amanu sannan duk wani abu da Allah ta'ala zai kira mu'mini sai kira suna mu'minin ko mu'minin baya kiran sunan ainihin wato muslimi akwai wuraren ko zaka kira ka wa bushra lil muslimina an gane wannan ko na'am to wannan addinin kamar da muka bayani jama'a yana da shike guda ukun nan musulunci imani da kuma mene al-ihsan an gane wannan ko to bari mu dauki na farko yanzu yan ya riga ya mana bayani menene musulunci mun ce musulunci shine mene al-istislamu lillahi bit-tauhid an gane wannan ko shine ainihin wato al-istislam shine mi kauya zuwa ga Allah ta hanyar kada shi da bauta ko bit-tauhid wal-inqiyad lahu bita'a da kuma jayuwa zuwa ga Allah in ta hanyar mene ta hanyar da'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahli da kuma barranta ga barin ainihin wato shirka da ma'abota yin shirka da to sai ma ne ya ci gaba da cewa fa arkanul islam wa kullu martabatin laha arkan kowace martaba jama'a daga cikin waɗannan matattakala matakai guda biyu uku na ina musulunci addini yana da ainihin wato rukunin shi me rukuni Na'am? Shi ne ginshiki, abinda idan da babu shi, to za a samu wannan abin za a rasa shi gaba ɗaya. An gani? Misali wannan girin da muke ciki yanzu an, ina ginshiƙan shi? Su ne waɗannan gine-ginen da aka yi ko aka ɗaura ko mene rufe aka yi. Shi ne ainihin shi shi. Gashi-gashi kai nan waɗannan ainihin wato turaku da aka sa suka rirriƙe wannan gini. an gane ko to sai ma yace fa arkanul islam khamsa fa arkanul islam khamsa shi musuluncin nan yana da ainihin wato rukune guda nawa guda biyar almartabatu alula shine ash-shahadatan haka ne ko martaba mataki na farko na musulunci jama'a shine me ash-shahadatani waɗannan شيداو غدابيو شيني فاركان الاسلام خمسه سمات شهاده ان لا اله الا الله شيدا باب باب ابي متابسا تشنتا سي الله شي كدي وان محمدا رسول الله da kuma shaidawa cewa lallai annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai wa iqamus sala wa iqamus sala da tsaye da sallah wa ita'uz zakat da me bayar da zakka wa sawm ramadan da azumtar watan ramadan wa hajj baitillahi alharam da kuma yin aikin hajji zuwa dakin Allah mai alfarma an gane wannan ko dakin Allah mai ne mai alfarma waɗannan su ne rukunin musulunci guda nawa guda biyar wannan ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah madaukaki suke ƙara mishi yadda yadda malai ya jero su anan haka suka zo a wannan hadisi حديث عبد الله عمر يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي بني الإسلام على خمس أن جنا مسلم شيني أكن أبوه ودابير نفرق شيني شهادة أن لا إله إلا الله شيدا وباوة أبي متابسة جنتا سي الله وأن محمد رسول الله وإقام و... نعم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أن قانيكو حديثني إمام البخاري يفتد وأن حديث ألم حديثي نتقص a cikin littafinsa an gane wannan ko sannan imamu muslim ya fitar da shi ainihin wato lamban hadithi na goma sha shida a cikin sahihin littafinsa sai ma ce fa dalilu shahada dalili wanda yake nuna cewa lallai wajibi ne mutum ya shaida cewa babu abin mota bisa cancanta sai Allah shi kadai qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki shahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألا يا شيدا شي شهيد الله ألا ذكرت يا شيدا أنه شوى لليد الأمر يجي شي ألا إنن لا إله إلا هو باب وانا أبن بوتا بسا چنچنتا سيشي والملائكة شهيدا هكذا قدر ملائكة سما سن شهيدا وأولو العلم ma'abota ilimi su ma me shahidu su ma sun shaida kenan ko cewa babu abin wuta bisa cancanta sai wa sai Allah shi kadai to bayan Allah ya tabbatar wa kansa ya ce to mala'iku ma amma sai Allah ya ce wa qulul ilmi kan kenan banda jahilai koko Allah ce wa ulul ilmi da ma'abota ilimi ilimin sanin Allah ake nufi a nan jama'a ya kamata kowa ya san waye ubangijinsa dan sai maka tambaya kabari ko kai da malaika ne man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma amaluka kowa sai an mai wannan tambayoyin guda hudu Allah ta'ala ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa jama'an gane wannan ko to Allah ta'ala ya shaida mala'ikunsa ma sun shaida ma'abota ilimi masu tsayar da adalci su ne ƙa'iman bilkisti suna masu tsayar da adalci sun tabbatar da cewa lallai ba abin bota bisa cincinta sai Allah sai Allah ya ƙara maimaitawa la ilaha illa huwa taucidi kenan ƙarfafawa babu abin bota bisa cancanta sai shi shi ne kuma wa al'azizu mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa alhakimu mai hikima a cikin dukkanin al'amarin da yake gudanarwa game da al'amarin bayi Allahu akbar kaga nan Allah ta'ala da kansa ya shaida sannan mala'iku sun shaida mu ma musulmi mun shaida aiko amma sauran mushrikai fa suna musu ka'idan ma shine idan da zaka ambaci Allah shi kadai kace abauta Allah shi kadai sai ji an saba musu sai ka ji zukatan sun samu takura da matsatsi da zara an kira ya Allah haka Allah ya faɗa mana wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kadai zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su takura sai su dugunzuma su ji hankalinsu ya tashi wa idza dhukira alladhina min dunihi amma da an bace wanda ba Allah ba idahum yastabshiru sai a fara bishara a haba haba yanzu baka ji al'amari haba amma da kai ana ta wani abin nan kawai ina fata an gane wannan jama'a eh Allah ta'ala ka kiyashe mu na'am dan haka jama'a mun ji wannan ko na'am wa ma'anaha ma'anar wannan shaidawa cewa babu abin bauta bisa jinta sai Allah لا معبود بحق إلا الله وحده باب أبن بوتاك ننبسا چنچنتا سوى سي الله شي كدي لا إله معنى لا إله نن نفيا نفيا هكذا يكو نفيا جميع ما يعبد من دون الله كوري دكا وانا أبني وانا أكي بوتا جماعة الله ملائكة ني shehi ne rana ne mala'iku ne aljanu ne manzanni ne duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba shine min dunihi din an gane shine ma'ana in kace la ilaha babu abin bauta kenan kana kore dukkanin wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba sai ka zo ka tace illallahu sai wa سي الله بمعنى إلا الله النم مثبتا العبادة لله وحده كان مي تبتر دبوتاغ الله شكلي با أبوكين تاريا لا شريك له لله وحده لا شريك له كان مي تبتر لعبادة الله شكلي باب أبوكين تاريا في عبادته أتكمني أتكم بوتاو الله كما أنه لا شريك له في ملكه kamar yadda babu wanda yake tarayya da Allah cikin mulkin sa ko ko ku taba gani wanda yazo ce kai wallahi mutanen garin ce ni na halice su kuma sare na mun wayo ma na ce su yi kaza kun taba jin wanda ya faɗi wannan magana ya akan samu su daga sufaye gulatu sufiya ana samun masu irin wannan wanda ya ce wato ai dai biyan da na da na da na da na halice ka haka ka ce wani anan malali dan haƙiƙa ne ya zo yana da an cewa shi ma Allah ne shi kenan wani yayansa ya kama shi masa dukan riya to shi dukan bai da ku ba sai kalli ya yi cewa laifinsa ne ma da ya halicce shi na fata an gano jama'a duk irin wannan jama'a an yi a nan Kano an taɓa yi malam Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala ya taɓa faɗin cewa an taɓa samun irin wannan a fage kowace anguwa ce wani ya fito ya ce shi ma Allah ne to da ya faɗi cewa shi Allah ne sai kuma jama'a suka yi fushi aka ɗebo makamai sai Allah kuma ya gudu kaga ai da ke da Allah ne shi da me zai yi sai da bata jiko sai ce kai ku zama masu kirki ku mai da makaman nan sai aka san bayar ku mutu sai aka san fada sun mutu kaga wannan raini ne jama'a wannan rainin Allah ne Allah ta'ala ya kiyashe mu to dan haka jama'a mu sani dukkanin waɗannan abubuwan da muke ji ana faɗa ko su malaman su suka tabbatar da wannan jama'a ya tabbatar da wannan magana don shi harazimi a cikin littafin jawahiri ma'ani ya tabbatar da wannan cewa shehu tijjani ya faɗa masa cewa gumaka da ake bautawa kakaf ɗinsu ba wani ake bauta masa an bautawa ba an bautawa Allah ya ce saboda tsananin kishi da Allah yake da shi da Allah bai so a bauta musu ba da kawai kallo ɗaya Allah zai musu disaster watsi amma tun da har aka bauta musu ba su tarwatse din ba to Allah aka bauta wai Allah ne ta jalli ya bayyana a jikin waɗannan gumakan shi yasa ake bauta musu kaga musulmi zai faɗi wannan jama'a na fata an gane wannan kan mutum ya ɗauka ta shari'a kai yana nan karatu yana nan a cikin littafin sai dai su kansu masu littafin da yawansu ba su iya karatun littafin ba dan ba sa karanta shi ballantana wasu san menene a cikin shi Allah ta'ala ka kiyashe mu to jama'a ku ji dan haka idan ka ce illallahu kana musbitan al-ibadata lillahi wahda kana mai tabbatar da bauta ne ga Allah shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai babu abokin tarayya fi ibadatihi a wurin bauta masa kama annahu la sharika lahu fi mulki kamar yadda babu wanda yake tarayya da Allah jama'a cikin mulkinsa sa akwai magana ake rawaito daga wajen wani sufi Abu Yazid al-Bustami an gane ana yawan faɗin shi daga cikin manyan gulatu sufiyya wata rana yana zaune sai aka yana cewa la ilaha illa ana subhani ma a'zama sha'ani almajiran suka ce a'a gafarta malam ya muka ji kana faɗin irin wannan maganganun ai a lokacin na hannun fasata sai muka kuma ka shiga wata halara ce wacce in ka shiga cikinta mutum yana narkewa gaba ɗaya ma ya gama gaba ɗaya ba shi bane sai ke su ai ya shiga wata irin hayara ce arrabaniya ta yadda baya ganin kowa sai Allah saboda haka shi ma sai yake ganin kamar ya zama Allah dan haka a wannan lokaci yace me yasa ba ku kashe ni ba haka ya faɗa hal la qataltumuni ya ba ku kashe ni ba da kun kashe ni in ji shi fa da kun kashe ni da na zamto mai yin yaƙi da kun zamto masu yin yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah mujahidai kenan ni kuma da na zamto shahidi wanda ne shahada kaji wani soki buruku jama'a da haka ake ake buga hankalinsu wannan maganar ta na a cikin littafin kashiful ilbas an gane wannan ko menene fi mene ƙarshen sunan littafin da na manta ina fata an gane wannan ya yi a cikin littafin kashiful ilbas magana tana nan kamar yadda in ya sai kawo ta a wannan littafin daidai ƙoƙarin buga misali ya cewa mutum yana iya zama Allah an gane wannan ko dan shi yadda ya kasa tauhidi a wannan littafin a cikin littafin da ya kashiful ilbas yake cewa tauhidi kala uku ne akwai tauhidin al-mubtadi'ina waɗanda suke ‘yan farko-farko su ne masu faɗin la'ilaha illallah akwai tauhidin mutawassita wanda sun fara yin nisa amma sun kawo tsakiya su ne masu faɗin la'ilaha illahuwa ya ce wa ammal kummalu amma su cikakku waɗanda suka yi wusuli suka yi fana'i fa ya na la'ilaha illa ana su ciwa suke la'ilaha illa ana ce domin a wannan lokacin sun shiga wata hadarar da sun riga sun narke su ma sun zama Allah ka je ka duba cikin wannan littafin wannan magana tana nan jama'a cikin ta kuma ina fatan dai larabcin mun karanta daidai insha Allah ta'ala dan abin da zai ce maka to ai kai ba sufi bane ta za ka karanta ka fahimta amma kowa yadda cewa yanzu idan ka je idan ka je wajen tela kace ka koyi dinki a koya maka dinki ba a cewa to ai baka koya a wurin asalin babban tela ba kowanne tela ka koya sunan dinki da dinki riga ya sunanta mene riga saboda ka in ka je makaranta an koya ma larabci larabci larabci sunan shi Allah ta'ala ya samu dace don haka jama'a babu wanda yake tarayya da Allah a cikin mene a cikin mulkinsa da kuma cikin mene da kuma cikin ainihin wato bautansa wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha tafsiri fassarar da take ƙara bayyana ma'anar wannan kalmar ta la ilaha illallah قوله تعالى شيني فدن الله تعالى ديكي تشوا وإذ قال إبراهيم لقومه كتنا والأمك كتنا ومتاني يا يندا أي واتو النبي إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه يعني النبي إبراهيم عليه السلام يفدا وبابنسا وقومه da kuma mutanensa cewa innani lallai ni dinnan bara'un na barranta nayi ba ni baka an gani innani bara'un lallai na barranta mimma ta'buduna gabarin abin da kuke bautawa an gane wannan ko illa allazi faqarani na'am illa alladhi fatarani sai dai wanda ainihin wato ya ƙayi halitta ta gare shi ne kadai nake ainihin bautata fa innahu sayahdin domin lalle shi zai shirye da ni shi wa din kenan shi Allah din an gane ko innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na barranta gabarin dukkanin abin da kuke bautawa illa alladhi fatarani sai dai ga wanda ya ƙayi halitta ta shi kadai فإنه سيهدين وبين هنك لكم ذكر في الله فإنه سيهدين للي شيء الله ذي شردني وجعلها كما الله يسني ونن كلمة تبوتا الله شي كدي دبرنتا قبر بوتا ونن الله كلمة باقية يسني تنتو كلمة شيء وانزجية في عقبه أتكن الأمة ديبري الأمة سنبايا سنبايا سنبايا سنبايا la'allahum yarji'una saboda sa samu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki jama'an gane wannan ko kun ga cewa innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na barranta ga barin abin da kuke bauta illa alladhi fadarin kaga ya tinya ku ya kore la ilaha illallah la ilaha kenan ko innani bara'un mimma ta'budun ma'ana la ilaha ba wani abin bauta sai ce illa alladhi fadarin من الذي فطر إبراهيم الله معناه إلا الله الذي فطره سيدي ألا ديك جهد التاتا وند أفرقوا بتبقى المثال أو جمعني بقى شيني من الفطر أن قالوا أنكو سيجي إلا الذي فطر فإنه سيهدي تكما بنقب سيجي وجعلها كلمة باقية سيسن ونن كلمة تضمتو وزجياتي في عقبه ainihin wa mene a zurriyan anan ibrahim kenan ko la'allahum yarji'una da fatan ainihin wato za su sami komawa zuwa ga Allah kaga anan ya tabbatar da bauta ga Allah ta'ala ya kuma kore ta gabarin wani sa wa qawluhu da fadin sa madaukakin sarki da yake cewa qul ya ahlal kitabi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummaka ka faɗa musu cewa ya kuma abota littafi yahuda kiristoci ta'alau ku taho ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga wata kalma ƙwaya ɗaya daidai ta ciya tsakanin mu da ku na farko Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah an gane wala nushrika bihi shay'a na biyu kada mu kuskura mu haɗa Allah da wani kuma a wurin bauta ka kalmar shahada ta fito ko? i sannan mene wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya rika rikan sashi a matsayin me a matsayin abun bauta ba Allah ba Allahu akbar kaji kada sashin mu ya rika rikan sashi a cikin mutane fa kun sa akwai masu bautawa wasu a cikin mutane mutum ne amma yana bauta mutum dan uwansa kun taba jin wannan manzo Allah ya bayyana zamu zo mu ji a hadisin Ali bin Hatim Allah ya kara mishi yadda sai da yace dan haka kada sashin mu yarki sashi a matsayin abun bauta a matsayin iyayen giji ba Allah ba min dunillah ba Allah ba fa in tawallau in ko kuka juya baya kuka yadda da wannan kalmar da za ta daidaita tsakanin mu da ku faqulu to ku mu'mine ku ce ishhadu ku shaida cewa bi anna muslimuna cewa lalle mu dinnan mun miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane wannan ko wa dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah dalili dake nuni akan cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ne Allah ta'ala ya aiko shi da wannan sako ne shine mene شيني قوله تعالى فلن الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة للي منظو يازومك دقاتيكنكو دقاتيكنكاوننكو عزيز عليه ما عنتم duk abin da zai wahalar da ku yana yi manzon Allah girma manzon Allah baya san abin da zai wahalar da ku harisun alaikum manzon Allah kuma mai kwaɗayi ne gare ku ma'ana mai kwaɗayi ne na ainihin wato saman muku da me saman muku da rahmar Allah saman muku da ainihin alkhairi harisun alaikum sannan bil mu'minina ra'ufur rahim shi wannan manzon dai mai jin kai ne da tausayi ga mu'minai an gane wannan ko kaga Allah ta'ala kira shi suna mene rasulun an gane wannan ko yawwa sannan a wasu wuraren kuma daban Allah ta'ala ya faɗa ko ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashshiril mu'minina bi annahu lahum min Allah fadlan kabira haka Allah ta'ala bayyana jama'a qara'atul qur'ani cewa ya kai wannan annabi lallai mu mun aiko ka a matsayin mai bishara da kuma gargadi sannan ka zamto mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah din ka kuma zamto fitila mai haske wacce za ka haskaka wa mutane ka fidda su daga cikin duhun kafirci zuwa ga zuwa ga hasken musulunci daga ainihin wato duhu na ainihin zalunci zuwa ga ainihin wato haske na adalci jama'an gane wannan ko haka Allah ta'ala ya faɗa kaga kenan wannan dalili ne akan cewa lallai Allah ta'ala ya aiko da wani manzo wanda zai zamto cewa shine wanda zamu bi a matsayin mu a matsayin manzo wanda ainihin wato zai shirye da mu zuwa ga ainihin wato bauta Allah ta'ala shi kare Allah ta'ala ka datar da mu laka jama'a Allah ta'ala ya tsarkaku gabarin dukkanin wani abin bauta an gane to kun san wata ka'ida guda ɗaya jama'a ƙa'ida ita ce, kamar yadda ba a haɗa Allah maɗaukakin sarki a wurin bauta da wani ko komi, to haka nan kuwa jama'a ba a haɗa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a wurin biyayya da ɗa'a da kowa a duniyan nan. Wannan ƙa'ida ce jama'a musanta. Yadda ba a bauta wa kowa sai Allah. to haka nan ba a yi wa kowa makauniyar biyayya sai wa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to in karke wannan kaida jama'a ka zauna lafiya sai zama kullun abin da kake shine kana sauraro ne ka ji menene Allah ta'ala ya umarni ka aikata menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ka aikata me Allah ya hana ka hannu menene manzon Allah ya hana ka hannu an gane wannan ko bayan shi kuma duk wanda yake karantarwa a hanyar manzon Allah shine kai wanda zaka yi shi kuma ba shi kake bi ba ka bi shi dan yabuwa ne dan yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da'ar tana komawa zuwa ga manzon Allah jama'a bawa ba ba shi wannan malamin ba an gane wannan ko dan sakon nawa ne ne na Allah ne saƙon nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga jama'a duk wani malami na Allah jama'a wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aika shi kamar ya ce ne tashi kai wa'azi ka shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji wannan ko to shine wannan ma'anar ta shahadati anna muhammad rasulullah wa ma'ana shahadati anna muhammad rasulullah ma'anar shaidawa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne ta'atuhu fi ma amara to jama'a kun ji aini zaka gane cewa me yake son annabi ta'atuhu fi ma amara shine kaiwa manzon Allah biyayya cikin dukkanin abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara da kuma gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk labarin da ya bada واجتناب ما نهى عنه وزجر da kuma nisantar dukkanin abin da manzon Allah ya hani ga barin aikatawa wa zajara kuma ya tsawa a kai an gane wannan ko ka san da hani da tsawa duk kusan abu ɗaya ne amma hani za a yi kiran wannan aikin a ce maka wani ka kai kaza shi kuma tsawa za a yi cewa ka shaidinka da yin kaza ma'ana ba kai tsaya ka faɗa maka ba amma ana maka shaidi kamar da manzo Allah ke cewa iyyakum wadhann ka shedinku da yayi miri zato fa inna dhanna yace akdhabul hadith domin zato shine mafi ƙaryar labari an gane wannan ko sanan iyyakum wa muhdathatil umur ka shedinku da fararrun al'amara kirkirarrun al'amara fa inna kullu muhdathatin bid'a domin dukkanin wani abu da aka kirkira mece ce bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce wa kullu dalalatin fin nar kuma kowace bata tana wuta ne kenan me wannan hadisi ke nuna maka kenan duk wanda ya bid'a jama'a ina ya kama ya kama yin zuwa ina ya kama yin zuwa wuta Allah ka Allah ka kiyashe mu to dan haka jama'a wajibi sai an samu wannan wajitinabu ma naha anhu wa zajara da nisantar dukkanin abin da manzon Allah ya yi hani kai tsaye gabar aikata ko kuma ya tsawa ina fata an gane wannan i wa alla yu'bada Allah illa bima shara musani ga kaida ta gaba kuma kada a kuskura a bauta wa Allah da komai sai da abin da manzon Allah ya shar'anta Allahu akbar wannan zai nuna maka cewa ashe duk mutumin da yake yake da ainihin wato da awasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aga kuma aiki shi yana saba manzon Allah wannan yana san Allah kuwa wannan anya yana san manzon Allah kuwa zaka ga mutumin da yake shi ba abin da yake tada masa hankali a duniya jama'a irin a zo a ce abin manzon Allah yadda Allah ake bauta shi kadai a yau manzon Allah da shi kadai ke can ai akwai wasu waliyai sai to ai waliyan mu muna musu ne saboda sun bi manzon Allah ne eh sai mun duba aikin waliyi wanda waliyi wanda mu gani kuma waliyan ma yan nabi dan waliyi a sunan umman nan mutum ɗaya ne wanda manzon Allah ya faɗe shi shine wa a'a banda cikin sahabbai cikin tabi'ai uwaisul qarni manzon Allah ya ce wannan bawan Allah zai zo waliyi wannan manzo Allah yake cewa ya kai Umar in ku haɗe shi kace maka addu'a da suka haɗe yace ya kai usul karni kaman addu'a Allah ya gafarta mu sai masa addu'a manzo Allah kuma ya bada kamannin sa to kai da kana na garin ku wani ashi a wani hadisin wace ayar ina fata gano ni jama'a koko jika ne na dubu koko eh in kana maganar dangantaka da manzon Allah ne ai akwai wanda suke dangantaka da manzon Allah ma ya mutu ne ina Abu Lahabi shine dan wuta na farko da Qur'ani ya faɗi sunan shi kararra ina irin su ainihin wato Abu Talib Abu Talib dan wuta ne ya ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda ya mutu a addinin shirka dan wuta ne za shi kada shi wutan jahannama la shakka hadisi ya inganta cewa shine dai wanda za a sassauta masa azaba a kiyama za a sa masa takalman wuta a fito da shi dan gaban gefen jikin wutan ba fa ya fito shi wutan duka ba a gefen wutan aka sa masa takalma amma kwanyinsa tana zabarbaka tana fashewa saboda zunzurutun bala'i da musiba irin wutan jahannama jama'a to duk abin da za a yi wa'azi jama'a a yi kira a kai ana yin kira ne zuwa ga mene yin da'a ga Allah shi kadai saboda a tsere wancan azaba ta Allah jama'a jama'a wallahi kamar da Allah ya faɗa ne kamar da Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim kuma mu sani i'lamu anna Allah shadidul 'iqabi wa anna Allah ghafurur rahim إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب كوننا Allah ma'abocin gafara ne ga bayansa suka yi laifi amma kuma mai tsinin azaba ne Allah ta'ala ka kiyashe mu almuhim jama'a wajibi ne mu sani cewa da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ba option bane ba optional bane kace to ai shikenan ko wani ya rena ma wayo ya ce shi in ka in ya kira Allah kai ka kira shi ma'ana shi na Allah ne kai kuma kai nashi ta ya za a yi a samu wannan jama'a wannan akwai tufka da wara shi ko ko babu ma'ana shi na Allah ne kai kuma kai nashi ne akwai matsala amma kowa nawa ne ne إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والجماعة أكرشيشين وألا يعبد الله إلا بما شرع كما كدا كجفا كدا أكسكرا أبوتا وألا سيد أبن منظر الله شرعا illa ya kata kenan yaje ka ai muni ahlus sunna amma da sa kayansa da tafiyansa da yanayinsa da ainihin wato hurdansa gaba ɗaya babu wani abu da yake na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ƙarya yake yi kamar da malamai suke cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu domin mene innal muhibba liman yuhibbu muti'u kaida kenan jama'a da kaunar da kake ma manzon Allah gaske ne da kai masa biyayya cikin abin da ya umarce ka domin dukkanin wanda kai kake so ai zaka masa biyayya ko duk abin da yake so zaka ji kai ma kana son shi kamar da wanda yake faru ma da doman mata ma da kake yi ta gida akwai abin da ba ka so amma saboda matarka tana son shi kuma ta ji kana son shi haka ne ku Allah ta'ala ka tsare mana imanu wannan kenan jama'a wa dalilu sala wa zaka wa tafsir tauhid dalili da ke nuni game da sallah cewa rukunin musulunci ne zakka rukunin musulunci ne wa tafsir tauhid da kuma fassara abinda ake kira kadaita Allah da bauta sun zo ne qauluhu ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin saki da yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin su bayin Allah yahudawa da kristoci da kowa ba a umarce su ba illa liya'budu Allah sai su bauta wa Allah shi kadai mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake shi da addini wannan shi tafsirin tauhidin aiko shine fasaran gaman tauhidi إلا ليعبدوا الله زيت مخلصين له الدين حنفاء من فسر الكلمة حنفاء ما معنى أنت ما؟ آه أها من فسر الكلمة الحنيف إنما كشيء اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أليس كذلك؟ نعم إذا ما هو الحنيفية وقلنا إن الحنيفية هو أن تعبد الله وحده la sharika la haka ne ko shi ne ka bauta Allah shi kadai ba abokin tarayya tare da shi jama'ar kai muraja'a Allah ya sa na rikewa sannan sai wa yuqimu sala sai da sallah wa yu'tu zakka su ba da zakka sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima to wannan fa shine tsayayyen addini an gane wannan ko wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce fa in tabu idan su kafirai suka tuba wa aqamu sala suka tsayar da sallah wa atawu zakka kuma suka bayar da zakka فإخوانكم في الدين to sun zama ƴan uwanku a cikin addini an gane wannan ku kaga magana dalili mene sallar da ka sun yi ne sun fito su ma ko mun samu nawa mun samu uku haka ne na'am wa dalilul hajj dalili kuma game da hajji haka ne da wa dalilul siyam dalili game da kuma ainihin wato azumi qauluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كون اسكي إيماني من وجب تامك أزمي لفظ كتب بمعنى فرض ووجب معنى أنفر لن تامك أن وجب تامك يمني yin azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka zo gabaninku Allah ya haka yi domin ku sami ne in ku samu takawa an gane wannan ko yawwa kenan azumi wajibi ne akan ku duk shekara a cikin watan ramadana wa dalilul hajj dalili kuma game da hajji qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila shikenan wannan aya ta zo a suratul ali imran ko Allah ta'ala yana bayyanawa ne game da annan Ibrahim alaihi salam sai yanzu ma ya faɗa maka cewa to fi ayatun bayyinatu a wannan wurin ɗakin farko da aka fara gina wa Allah shine ɗakin Ka'aba ko inna awwala baiti mawdi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun haka ne ko maqamu Ibrahim ومن دخله كان آمنا لكن فرقو da Allah ya fara ginawa shine ɗakin Ka'aba shine wannan ɗakin Allah ya ce wanda aka gina shi a garin Bakka ina ne Bakka eh eh a suna ne ana cewa Makka ana cewa kuma Bakka duk a larabci ana faɗin wannan larabawa suna faɗin wannan ko ce Makka ko ce Bakka shi sa yadda ya zo a cikin bible a cikin ainihin wato new testament shi ma da wannan suna zo bakka kiristoci jama'a gaba ɗayansu a wannan ayar ta cikin bible an waje cewa su rika zuwa bakka suna yin ibada a wuri amma abin kunya da kiristoci suka yi shine wani shugaban ƙasa ne a najeriya shi ya fito da hajji da kiristoci wai saboda wai kada ya zamto musulmai su kada ke cin garaɓasan gwamnati sai igiro da wani abu cewa wai wai Jerusalem pilgrimage ko ba miski bai a can uku ziyara ce ko za a ce ka je nan ka je nan yawon bude ido ne in yaje ya mu hadda to hula zai sawo shi da an ga shace a jefe ka ji amma ba ba ba magi ko Allah ta'ala ka kiyashe mu dole dole ai ko yahudan laka su yahudawa dama sun kiristoci ma bakata ne saboda su suka gurɗata ma yahud abin nan kiristocin addininsu lokacin su paul paul su suka haɗa baki da ainihin wato sarki na rumawa na wancan lokacin an gane wannan ko sunan shi waye sisa ko sarki ne a lokacin na constantine inda ake kira yanzu Constantiniya ko inda ake kira suna Istanbul a yanzu ina fata an gane wani jama'a Istanbul babban birnin Turkey kenan ko nan ne kira Constantiniya da turanci kuma Constantine an gane wannan ko Allah ta'ala ka shirye da mu wani addini da ya bata ne alayati hali don haka Allah ta'ala sai ya ce walillahi ala nas hajjul bait Allah ta'ala ya wajabta wa mutane ziyartar daki mai alfarma man istata'a ilayhi sabila ga dukkanin wanda ya sami iko da kuma dama na zuwa wannan wuri wa man kafara amma duk wanda ya kafirce fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin lalle Allah ta'ala mawadaci ne ga barin halittunsa dukkanin ainihin wato wanda yake zuwa kuma hajjin nan jama'a so ɗaya ne an je aikin haji aikin hajjin ban kwana da aka je sabai sun yi aikin haji gaba ɗaya sun sabi tambaya ya rasulullah ya manzon Allah a fi kulli amin a kowace shekara yanzu a je aikin hajjin wazala ce law qultu la wajabat da na ce haka ni da ya wajaba wai da na zafa jarabawa ku da an faɗi jarabawa da yawa jama'a lau qultu la wajab lau qultu da na ce haka ne la wajaba da ta wajaba sai manzo Allah ce al hajj marra aikin hajji jama'a so ɗaya ne rak faman zada wanda ko ya ƙara akan haka fa go ta tsawo to wannan nafila ce an gane ko hadisi ne ta ce imam abi dawud ya fitar da shi imam an-nasa'i da ibn majah da imam ahmad Imam Albani kuma ya ainihin wato inganta wannan hadisi cikin ta'liqin da yema ainihin wato sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah. Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imanin mu ka datar da mu zuwa ga ainihin wato hanya madaidaiciya. To kenan fa hadhihi hiya al-arkanul islam al-khams ko wa'annan sune rukunin musulunci guda nawa guda biyar. An gane wannan ko yanzu zamu zo al-martabatu thaniya kenan a karatu na gaba insha Allah ta'ala. muna roƙon Allah ta'ala ya sanya abin da makaranta albarka abin da makaranta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ka biya mana akwai tambaya ne babu tambaya na'am insha Allah ta'ala zamu takaita anan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته